أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkamu da haɗuwa a wannan aji namu mai albarka mu'assasatul manar li'akibbatul mannan lil'ilmi wa ta'abbuti wal ikhlas wadda kenan namba na goma sha biyu salafiya street a nan tudun jikun a zaria na haɗu haɗakan wannan wato wannan ajujuwa namu da manufar karanta waɗannan littattafai guda biyu adabun nufus wallafar babban malami sheikh abubakar muhammad bin hussein al'ajurri allah maɗaukakin sarki ya masa rahama da kuma littafin ma'aikatu shaitan ma'abanil insan littafin babban malami wahid ibn abdussalami bali Allah ya masa rahama wannan shine darasi na hudu da zamu gabatar insha Allah subhanahu wataala muna safiyar juma'a daya ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan march shekara ta 2022 meladiya in ba manta ba waɗannan littafai duka dai suna an karar da mu ne yadda za mu sanya abin da muke karantawa cikin aiki mu ɗauki matakai na tarbiyyantar da zukatanmu da tankwara su kan abin da allah ta'ala yake so kuma yarda da su su shi ne ajiya al'imamu al'adurri yake faɗa mana cewa ya kamata a ce dukkan wani musulmi musamman ɗalibin ilimi ya san waɗansu irin miyagun ɗabi'o'i ne ake buƙatan ya nisance su alhalin ita kuma zuciya ta saba da su tana son su shi ne ya ce ƙala abubakrin wato a shafi na 256 qala abubakrin fa in qala qa'ilun fa bayyin li akhlaqa halqabiha yace inda wani zai ce malan ka bayyana mani ɗabi'un zukata waɗanda ba su da kyau wadda ake so mutum ya ankara ya yi hattara kai yadda ya kutsa musu musamman kuma ɗalibin ilimi mai zuwa makaranta to da wanda zai wannan tambaya kila lahu sai a ce masa hiyal akhlaqul lati hiyal akhlaqul lati qad istawtanat nafsu sune dabi'u waɗanda zaka cimma su da dama zukata sun saba da su walaysa tuhibbu mufaraqataha zukata ba sa san rabuwa da su galibin zukatan bayi za a ga suna son waɗannan abubuwa wakiyar akhlaqun kathira ɗabi'u ne masu yawa idza tasabbaha al-insanu nafsahu wajada haka zalika inda a ce mutum zai tsaye kallo na tsanaki ya dubi ɗabi'arsa da kyau sai ya cimma zuciyarsa haka take mafi yawancin mutane misali fa inna kun ga ita zuciya nafsun muttabi'atun lil hawa ita zuciya ɗabi'arta tana son abinda wato tana son karkata ga son zuciya shi dan adam yana so koda wani lokaci dan adam yadda Allah ya yi shi da zai ga fastoci na mutane bi kawai a wannan ga wannan duk bai san su ba amma sai zuciyarsa ta fi son ɗaya kuma shi in so samu ne kawai aka yi zaɓe wannan da ya ji ya fi so ɗin ya ci ha kawai da zai ga ana bal misali zuciyar ɗan adam kawai sai ji ya fi sannan ɓangaren zuci nan ɓangaren shi bai ma san su ba amma dai kawai zuciyarsa ta kan karkata mun gane da ɗabi'an ɗan adam take in ka ija amru da zaidu to sai zuciyarsa ta ji ta fi karkata zuwa ga kwara daya me yasa Allah ta'ala ya faɗa ma magidantan da suka haɗa mata biyu Allah ta'ala ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum sai dai sai aka tarbiyanci zuciya aka ce wala tamilu kullal maili in aka ije abu biyu to baka iya daidaita zuciyarka wajen kaunan su duka to ita zuciya tana da zabi kuma ta fi karkata zuwa ga zabanta an gane ko wannan ɗabi'ar ta ce sai in kai ne ka fahimci rashin adalci to sai ka tankwaro ta ka yi haƙuri da abin da take so ka yarda da gaskiya da ɗa'a abu na biyu munhamikatun fi laddatin duniya ita zuciya tana da kutsa ma jin daɗin duniya kun gane ko ita zuciya tana son ta ji daɗi tana son ta more ko da ko wannan jin daɗin bai halatta ba gare ta duk mutumin da abubuwa guda uku in ya ce maka baya so to ko dai ya zama ƙarya yake yi ko kuma haukaci ne ko yaro misali wanda sai ce maka shi baya son kuɗi sai gida mai kyau ya sai mota mai kyau ya fantama ya ce baya son haka to wannan ba a cika samu ba ga mutumin da ke da lafiyayyen kwakwalwa mutane suna bukatan abubuwa na san zuciya an gane ko da kuɗi da mata da 'ya'ya da abubuwa na alfahari to amma ɗalibin ilimi amfanin zuwa makaranta da yake yi shine wannan zuwa makarantar da yake yi ya rika masalin zami in zai so dukiya dama ya riga ya daidaita zuciyarsa ba zai so ba sai abin da Allah ya halatta mashi kun gane ko in zai so mata to zai so wacce Allah ta'ala ya halatta masa ba zai dai kai shiga sabon Allah ba duk abin da zai nema zai kokari ya daidaita zuciyarsa zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da su mun fahimci wannan ko dalibin ilimi a haka ake so ya zama amma ita zuciya tana son ta ji daɗi tana son ta huta ba su tattun lutuli amalin an kalilin yankadi zuciya takan faɗaɗa wajen dogon buri a rayuwar da ba ta da tsawo nan da nan tana iya yankewa an gane ɗan adam yana da buri zuciya takan yi burin abubuwa da yawa ina so in yi kaza in gina kaza in samu kaza lokacin na zama kaza yi ta burace-burace na shekara ta yawa daidai lokacin da mala'ika kuma na cewa tsora shekara biyar tsora shekara hudu tsora shekara uku a mutu amma zuciyarsa kuma za ta yi ta karanta masa bururuka na shekara ashirin sama da haka to sai ka rika daidaita zuciyarka qalilatul liktisari li ajalin la budda an yakasha wato zuciya tana da yawan takeici shine al liktisar li ajalin la budda an yakasha zuciya tana ta takeici al liktisar da damuwa zuwa ga wani ajali wanda kuma dole sai ya faru ma'ana zuciya za a ga ba ta son mutuwa amma kuma zuciya dole ne mutuwa ta riga ta zama dole raqibatun fi hubbi dunya idza ahabbaha qalbu abdin qasiya zuciya za ka tana da kwadayin san duniya ta da cewa in zuciyan wani bawa ta zurfafa wajen san duniya to sai ta bushe sai da zanto bai da tosai kana ɗalibin ilimi sai ka riƙa zuciyarka linzami karka zama mai mugun son kuɗi mai mugun son duniya duk mutumin da son zuciyarsa ta yawa to zuciyarsa tana iya bushewa a jiya nake gani a wani platform yarinya ce karama yan shekara goma sha shida a duniya yar ikiti ne amma ta sato wani yaro wai za ta je ta siyar da yaran 'yan sanda suna tambayar ta tumi za ta yi ta ce su take ta sai mota ta sai kaza ta sai kaza harkokin duniya yarinya ya shekara sha shida ta iya satan yaro duk lokacin da mutum ya zanto mai mugun son dukiya to zuciyarsa za ta bushe zuciya na bushewa ba zai damu da halam- haram ko halal ba shine bushewan zuciya kun gane ko wallahi in zuciyar bawa ta bushe baya bambantawa wajen mu'amala tsakanin haram, haram da halal halal kawai shine abin da ya iya mallaka ba tare da kowa ya sani ba duk abin da zai iya mallake shi inda zai sha ya gudu da shi an gane ko ba a kama shi ba ba a gan shi mutum sunan wannan abin halal haram kawai shine abin da bai samu ba saboda bushewar zuciya in kana ɗalibin ilimi ka sawa kanka ka koya ma kanka san Allah da annabin Allah san man Allah da manzo su ne a gabanka kana yawanta kana yawaita tuna mutuwa kullum duk abin da ka tunkara ka kaddarawa kanka za ka iya mutuwa nan take an gane ko duk abin da ka karanta na ilimi ka rika hararowa wannan zai iya zai iya taka ma burki amma in ka bi daka ta zuciyarka ita zuciya tana da san duniya in kuma zuciya ta so duniya kai ka daka ta tata to za ta bushe in ta bushe ba za ta damu da dukkan wani abu da za ta yi badan ta samu ba gane ba me yasa waka a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karanta sunan na limamu turmudi bal ma al-imam ibnu rajab al-hanbali ya rubuta risala na musamman kan wannan hadisin dhammul mali wal jah dhammul mali wal jah zargin dukiya zargin neman matsayi da ɗaukaka a kan hadisin turmuti na ma za'iba ni ja'i'a ni ursula fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala mali wa sharaf lidini ma za'iba ni ja'i'a ni wallahi kuraye guda biyu masu jin yunwa ursula fi ghanamin wadda aka sake su a garken awakai kura guda biyu suna matukar jin yunwa sai aka sake su a tsakiyar garken awakai ai kaga za su yi barna ko za su yi barna sosai ibn rajab ya ce abinda ya sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga misali da kura bai buga misali da wasu dabbobin dawa ba saboda ita haɗarin miya ce ya ce a ɗabi'arta inda za ka tara mata awakai ɗari sai ka sa ta to a ƙasa da awa ɗaya tana iya lalata kowace domin ta fasa cikin wannan akuyar maimakon ta ci ta ƙoshi in ta ƙoshi sai ta koma ta kwanta in ta ji wani yunwan sai ta dawo kan wanda ta fara ci ɗazu ta ƙara sako to ita ba haka take ba in ta fasa cikin wannan na farko bayan ya ta riga ta mutu akuyar ta mutu in ta shinshina sai ta ji bai mata ba sai ta kaman ai wancan zai humai sai ta je ta fasa cikinsa sai ta ji ai bai ba ai kaman wancan zai bi kafa ka sai ta karar da awakan nan kakaf ba ta iya tsayawa a wuri ɗaya ma ta ci guda ɗaya ba to wannan ɗabi'a kura ce haɗama haɗama da babakere to dukkan mutumin da ya tasa san duniya da neman ɗaukaka wallahi ɓarnan da zai yi wa al'umma da addini kurayen ba za su yi ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsul mar'i ala al-mali wa sharafil idini hirsul mar'i ala al-mali kwadayin da dan adam yake wa dukiya in ya saki ransa ya saki zuciyarsa ya mata da'a bai tarbiyance ta ba ta samu horo kan fantamawa da san duniya to wallahi barnan da zai wa al'umma kura ba za ta yi shi ba kana ina mutum zai rike cataka ya rike tsini ya rike auka ya rike kaho ya rike tsitaka ya rike almakashi ya rike bindiga kawai don ya samu dukiya shi ya fantama shi kuma wani ya rasar mai da tashi kwantamawar mutum fa zai ga ɗan adam ne zai ga wani a cikin jib irin farado ɗin nan kaga shi duniya ta riga ta samu to amma dan wai shi ya tara tasa to ba zai bar wannan ya ci nashi ba shi yanzu yake nima da aka ya fito titi ya tare don ya samu to maimakon ma ya tsare shi ya samu din a'a shi zai rasar ma wannan da rayuwarsa don ɗan abin da bai ta kara ya karya a kan waya wannan sai wani ya kashe mutum don ya gudu da waya a bashi dubu ashirin kaga ya yarda yana son duniya da aka zuce teme ta bushe akan waya wannan akan kashe mutum waya haka ne akan waya zai ɗauka wuka ya caka ma wani mutum a ƙahon zuci saboda waya shi ta faɗi shi ya ɗauka ya je ya sayar naira dubu sha biyar wannan mutum da aka kashe bai damu ba wani asara a asarar miliyan nawa me yake yi me yake ba ruwan shi so kai ɗalibin ilimi in ba kai wa kanka linzami ba sai zan tara karatu kake yi kana ta ƙara ilimi kuma kana zurfi wajen abin da Allah baya so za ka ta tumfi dare na imu halayafna kullun ɗabi'a zuciya ba ta cika son gidan da ke da ni'imar da baya ƙarewa ba wani gida kenan lahira to amma dan adam bai san mutuwa sai an mutu kuma ake zuwa gidan da ladansa baya wato ni'imarsa baya karewa an gane ko wato kullun dan adam shi ya fi kulla abokin gabansa kuma shine masoyinsa haka wani hadisi ya nuna su da yawa malamai sukan buga misali yanzu da za a ce za a yi karanka a yi karanka kotu kana da abokai guda uku abokin farko sai ka kira shi ya zo ya maka shida da ya zo sai ya ce shi gaskiya ba zai je kotu ba iyakan shi dai gidanka ya maka jaci aboki na biyu ce mu je kotu amma da ya leƙa ya hango alkali ya hango ya akwai polis wadda in kayi ba daidai ba za a wuce da kai sai ce to gaskiya shi iyakan shi bakin kotu aboki na uku shi kuma da ya zo sai da ya shiga har gaba alkali je ba da shida don Allah wa ya fi kamata ka runguma kaga na ukun ko to amma dan adam bai cika san na ukun ba ya fi son waɗancan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace waɗanda suke raka mamaci in ya rasu su uku ne na ɗaya zai tsaya a gidansa abokan mamaci bayan ya rasu su uku ne abokin farko a gidan mamaci yake tsayawa baya ƙarisawa bai zuwa ko ina ko makabarta bai zuwa aboki na biyu kan je makabarta amma ba zai shiga ramin ba ba zai shiga kabarin da aka gina wa mamaci ba aboki na uku kuma shi kame kan daure ya yi ƙurin ya yadda a birne su tare da mamaci shi ne ya tuba'un magita salasun abokai uku ke rakawa mamaci na ɗaya dukiyarsa duk abin da ka tara na kuɗi da mukami da duk wata dukiya iyakanta ina da wuya a ce aito a ɗibi miliyoyin kuɗi saraka ka makabarta dukiyarka tana nan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce iyakanta gidanka ka gina gida ƙato wala Allah in accident ne ma ya faru ba za a yarda ije ka a babban falo ba dan ka kabata sai a ce a kai a fitar da motarka a kai ka garejin motarka inda take kwana ranan kai kwanan kesu haka rayuwa take komin gidan girman gida sai ga an ije ka a gefe ba ma kowa zai iya kwana ɗaki ɗaya da ka kai sai shiwa ba in karasu ba kowa ba da kuma zai daure ya kwana ɗaki ɗaya da kai sai ji alaman za ka yi motsi za ka tashi ka zauna ta shi kuma tashi hankali ya same shi an tabbatar da ka mutu an zo an ije ka zai shi ya ce zai zauna ko matanka ko sai ga alaman kawai tsakar dare kayan kuri ka zauna to shi kenan sai ya firgita kuma haka ne so iya dukiyarka gidanta gidanka sai na biyu abokanka yaranka na aiki makwabtanka da sauransu da danginka su za su je har makabarta sai na uku shine aikinka karatu da kake aiki da karatun da kake yi tarbiyyar da kake da ita na islama wannan kam za ta shiga cikin me to amma mutane galibi kuma aikin ne ba a su an fi bukatar dukiyar an fi bukatar abokai da mukami da sauransu Allah ya tsare mu to haka ita rai take muhibbatun li akhlaqin ta'lamu annaha mutirratun biha kada za ga rai tana son waɗansu ɗabi'un da ta fasan cewa waɗannan ɗabi'un za su cutar da ita gaba an gane ko ba haka ba don me yasa yanzu kawai matashi zai je tara gashi a wani wuri ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana je ya aske wani bangare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana ka aske wani bangare na kanka ka bar wani bangare shi ake kira alqasu kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana an alqasi ma'aikin Allah ya hana irin wannan aski na a tara gashi a wani wuri amma wallahi matashi zai tara ya san cewa kuma in ya tara zai cutar zai zubar mai da mutunci zai je ya samu wani abu kawai ya sha ya san wannan abin da zai sha dan fa bai da wani amfani bai da wani alkhairi abubuwa da yawa sai ga rai tana karkata ya zuwa gare su ba wai dan bata san abubuwan babu kyau ba ta san babu kyau amma kuma kawai za ta yi ba wanda zai ce bai san cewa ya ma babar shi fushi ba kyau ba kowa ya san ba kyau amma in babar shi ta kira shi kuma sai ya hasala in wani abu ya kama sai nuna babar shi fushi kuma yana ɗalibin ilimi sai nuna baban shi fushi kuma yana ɗalibin ilimi sai nuna mai yayin shi fushi kuma yana ɗalibin ilimi an gane ko to shine ake so dukka kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa da ba kyau ضاحكة مستبشرة نائمة بما عنه مولاها نها kaji ɗabi'ar rai ita rai kullum su take tana ta dariya an gane ko tana bushara ana mata bushara kullum so take ta ji tana cikin ni'ima tana ni'imtuwa da wani abu wanda Allah ya hana amma ta rika holewa tana jin daɗi ba haka ba dan me za a rika samun makaɗa don me za a samu waka don me za a samu 'yan hip-hop ka ji kawai matashi ya tashi yadda kasan ya sha wani abu kamar zararriye ta surutu an gane ko wai daidai wai shi ya huta ya ji daɗi nafsun ta hadinu alama lam yajri laha bihil maqdur bima al'amlatku minar duniya sabaha hawa masa'a rai takan yi bakin ciki akan abin da Allah bai kaddara mata ta samu ba cikin abin da ta yi buri an gane ko kullum rai cikin buri take safiya da maraice safiya da maraice kuma duk abin da rai ta kudurta tana so to in ba ta samu ba sai ta yi bakin ciki a kansa ko da wannan abin mummuna ne nafsun ya hifo alaiha sa'ayuwal kaddu fi talabin duniya ɗabi'ar rai takan ji sauƙin neman duniya shine ya hifo alaiha sa'ayu kai komo walkaddu da gajiyar da kai fi talabin duniya wajen neman duniya ya hifo lin nafsi yakan yi ma rai sauki yanzu ba karatu muka fito nan ba wala ba za mu damu ba a nan in bai muka san cewa kowannen mu nan zai samu dubu ashirin ashirin in za mu ta zama a nan wurin daga nan zuwa karfe kun ga yadda muka zauna nan a ce mun zauna ne aikin kuɗi kawai tsayawa za a karya a ta wannan karatu amma aka tashi ba wanda zai fita sai an ba shi dubu ashirin to ba za ka rika jin nauyin zaman ba kawai sai ka ji automatically an zare maka damuwan zama mun gane yadda muka yi ta karatun nan zuwa karfe tara da za ka takura za ka ji ba daɗi haka ne da ni da ku duk za mu ji wani takura to amma ina tabbatar maka yanzu da wani mai faran babban malin malin zai tsaya a can ce a kai a ga wannan alhamdulillah ku ci gaba da zaman nan zuwa azhar kowa dubu ashirin ashirin kawai yanzu wani ya sallama haka da faran babban rigar shi ya mana wannan bushara to masu yankan hanzari a nan su kyala dubu ashirin din nan ba su da yawa kawai sai ka ji ba ka jin nauyin zama kawai ku lura ba raina da jin sauki abubuwa da an shigo da dukiya cikinsu za ka samu sai ka ji kasasinka ya daɗu bukatuwanka zuwa ga wannan abin ya ƙaru an gane ko ya ce ɗabi'ar rai haka take wace nafsun ta luzzubil futuri anil khairin ladi ilaiki maulaha da'a ɗabi'ar rai an gane ta luzzubil futur takan ji daɗin ta ji tagaji ta yi kasala ta yi nauyin jiki an gane ko ta ji ta ji nauyin jiki ta gundura anil khairin ladi ilaihi maulaha da'a tana da saurin gundura zuwa ga alherin da Allah ta'ala ya kira ta akai sai ka ji mutum na da saurin gundura kan wannan ya alamuna zakirar milar hayatar duniya wa huma anil akhirati hum ghafilun karatu irin waɗannan da sauran ayyuka na alkhairi in ka dade kana sai ka ji ka gundura nafsun tahummu bin nafaqati fi ta'ati llahi fayu'adaha ash-shaytanu al-faqara ngane ko fatamilu ila ma ilayhi da'a dabi'ar rai wani lokaci sai mutum ya zabara zai yi aikin alkhairi amma sai shaidan sai ya irga masa talauci sai ce to ai kai in kai kudin ka zai kare nawa ma kake samu a irin wannan wahala da ake ciki a rashin kudi da ake ciki sai kawai fatamilu ilama ilaiki da'a sai ya garan bawa ta karkata zuwa ga abin da shaidan ya karanta masa na talauci shaidan ba zai tashi lissafa maka wasu uzurruka ba sai lokacin da ya ga za ka yi alkhairi to sai gare kuma ta daka ta tasa nafsun ta fiku bi wa'adin makhluqin wa inda wa'idu maulaha ta talakka nafsun ɗabi'ar rai ta siku bi wa'adi makhluqin za ga tana natsuwa tana amincewa da alkawarin da wani abokin halitta yi mata in dan adam ya ce na a man tsallake wani ko nafsun wa'ada hallakul makfirata wal fadla falam tathiq wa lam tarda ɗabi'ar rai za ga Allah ta'ala ya mata alkawarin gafara in an yi kaza in kun yi kaza in kun yi kaza in kun kaza in tajribul kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kun kaza in kun kaza duk Allah zai ta mata alƙawari amma wallahi sai kaga bata gamsu da wannan alƙawarin ba falam ta tik bata amince ba walam ta da bata yadda ba da a zakiri ba za ga mutun yana aikatawa din ba an gane ko nafsun tatiku bi wa'adi makhluqin wa inda wa'idu maulaha tatalakka sai ga rai ta yarda da alkawarin da ɗan adam yake bai mata amma a alkawarin da Allah ta yi mata ta talaka nan kuma tana shakka nafsun ita rai tardal makhluqina bi sakhti rabbiha ga tana neman ta yarda da abokan halittanta ko da za ta fusa ta Allah Allah baya son abin amma matansa da abokansa suna so to sai ya taka ta abokansu sai ya taka ta abokansa wai dan kar wa abokansa su ji haucinsa bai dan ba in Allah ya ji haushinsa wa arrida wa arrida maulaha ta tawana amma game da neman yardan ubangijinta ta tawana tana da jinkiri tana so ta yadda da abokai da mutane nafsun nadaba Allahu ila sabri indal masaibi rain da Allah ta'ala yakan mata ta'aziyya in an ce wato nadabaha annadabu shine ta'aziyya Allah yakan jajanta mata ya nuna mata ta yi haƙuri in wata ta masifa ta faru ta'aziyatan min kulaha ta'aziyya wato lallashin da Allah ta'ala kan warai za ga in asara ya samu sai ga shari'a ta ce kai haƙuri in kaza ya faru shari'a ta ce kai haƙuri fala taqbalil ira amma ba ta karban ta'aziyyar Allah so nawa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ce masu ma zulima abdu sabara alaiha illa zada kullahu azza wa jalla izzan amma in aka cuce shi ba zai haƙuri ba sai ya taraki sai ya kai kotu da sauransu nafsun ta tasanna'u lil makhluqina bi wafa'il wa'ad zaka zo ka cimma wato rai tana da ƙwazo ga abokan halitta wajen cika alkawari wa fi ma akhidallahu alkarimu ilayha qalilatul wafa sai ga mutum yana iya cikawa mutane alkawarinsu amma ba iya cikawa wa Allah alkawarinsa tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce zaka bi shi ka ko amince da biyayya tai ba kai musu ba amma wajen cika wannan alkawarin sai wahala nafsun ita rai tatrukul ma'asi ba'dal qudrati alaiha zaka ta kyale ta kyale saban Allah an gane ko ba'dal qudrati alaiha bayan tana da iko haya'an min al-makhluqina ta bari ne dan tana jin kunyan halittu ba kowa zai iya shan wuyi a gaban kowa ba kowa zai so a ganshi ana zana ba yana jin kunyan halittu wa inda nazarin lakin azimi ilaiha qalilatul haya amma in ya kebe inda ba inda dan adam ke ganin sa sai Allah sa sai ganin kuma yana da karancin jin kunya an gane ko waɗannan ɗalibin ilimi ne sance su nafsun qalilatu shukri lillahi alkarimi ala ni'amin la tuhsa ran da rai bata cika godewa Allah an gane ko bisa ni'imomin da ya mata masu yawa ba nafsun tasta'inu bi ni'millahi alkarimi ala ma'asihi fi sabahiha wal masa zaka zo ka cimmara rayukan mutane wani lokaci sai ga rai ma tana neman gudunmuwan wata ni'ima ce da Allah ta'ala ya ma bawa amma wallahi da wannan ni'imar zai amfani da ita ya saba wa Allah ko ka san akwai wanda Allah ya kan bashi mota a lokacin da dimbin al'umma ba su da motar amma wallahi cikin motar zai dauki karuwa kai akan samu waɗanda cikin motar zai yi mai a cikin motar zai yi zina kaga ni'imar Allah ce sai ya amfani da ita ya saba mawa ya saba yo akwai wanda Allah zai bashi waya wani na nima bai samu ba amma wallahi da wayan zai bugawa karuwa zai bugawa buturwarsa kuma ya shirya lalata da wayar da Allah ya bashi kaga ya nemi gudunmuwar wata ni'ima da Allah ta'ala ya masa wajen ya saba mawa ga lafiya ga gani ka kalla wasu ba makafi ne ko ba kwa gani wasu fa kurame ne amma idan nan da Allah ya bashi da shi zai kalla ya tsara yadda zai yi saban Allah maimakon ya tuna wannan idan da Allah ya bani da bi bani ba ma ina naga wannan saba sai ya koma ya gode wa Allah a'a da wannan abin da Allah ya bashi ni'ima shi zai canza alamtar ilal ladina baddalu ni'matal lahi kufra baddalu ni'matal lahi kufra wa ahallu qaumakum daral bawa Allah ya tsare mu nafsun yakhiffu alaiha majalasatu wato mujalasatul battalin amma wa yasqulu alaiha mujalatatul ulama rai galibi yana mata sauki ta zauna da yan aholi zaman jangul zaman hayaniya zaman kan titi zaman kashe wando albattalun in an ce albattalun sune yan zaman kashe wando an gane ko to rai ya khiffu alaiha mujalasatul battalin zama tare da yan zaman kashe wando zaman club zaman filin bal yanzu ana kwallon nan za a ga an cika wani lokaci da ramadan ma sai ramadan ya zo ake sa ana cin zikila ana shirye-shirye ramadan kof ramadan kof ɗaya ga watan ramadan sai a fara kaga filin kwallo ya cika makin sama da wurin tafsiri mujalasatul batali amma waya skulo alaiha mujalasatul ulama zama ko a halkan malamai sai ya gaina mata wahala sai ya gaina ma rai wahala ya zauna gaban malamai ya karatu an gane ko izara aita shababal hayyi kada nashahu la yarfa'una qalalal habri wal waraqa wala tarakum ladal ashyakhi fil khilaqi fata'akum wa'lam annakum hamaju kada baddalu bi ulul himmatul humqa tun lokacin da za ga matashi ya taso yana da kasalan zaman masallaci ya karatu ka kyale shi wannan dan shiriri ta ne kai zama abokinka a gurguje jama'a nafsun tati'ul gash wa ta'si as wato an sahan nusaha za ga rai tana wa mai algushi da'a tana wa aboki dan caku dan saban Allah sai ga rai tana daka ta tasa tana saba ma duk wani wanda zai mata nasiha an gane ko nafsun tusari'u fi ma tahawa wa hiya tata'allalu bit taswifi litawbati al-yawma wa gada sai ga rai tana kokari tana sauri kan abin da take so wai tana hujja ai zan tuba gobe zan tuba jibi shi yake kira at-taswif saufa saufa atubu saufa atubu duk lokacin da kaga ka sabawa Allah nan take ake so ya koma gare shi kaka ce sai gobe ko sai jibi innal ladina taqaw idza masakum ta'ifun min ash-shaytani nan take me tazakkaru fa idza hum mubsirun an gane ko to ita rai za ga tana karkata kan san zuciya wayya ta ta'allalu tana kafa hujja bit taswif da cewa ai dan gaba za ta tuba ai ba za ta mutu akai ba littauba yace ai nan matashi ne kawai ai Musa bari ne ai nan gaba za mu bari al-yawma wa gada yau gobe ji ba haka qala abubakrin muhammad bin al-husaini mai wannan littafi al-imam al-ajurri Allah ya masa rahama yake cewa man arafa min nafsihi hadhihi al-akhlaq duk wanda ya san cewa wato a cikin ranka tana da irin waɗannan ɗabi'u wa gairi ha da makamantansa sare ila riyadatiha wallahi in ka fahimci ranka tana da waɗannan ɗabi'u da ka ji kowasunsu to ka gaggawan ba ta tarbiyya shine riyaza an gane ka ba ta horo ka ba ranka horo wajen ta rika kyala abin da yake mummuna ta yadda da abin da Allah ke so bi husnul adabi laha ka ba ta kyakkyawan tarbiya kowa ya tarbiyanci zuciyarsa an gane ko ya ba ransa kyakkyawan tarbiya li yaruddaha ila ma huwa aula biha min taqwallahi azza wajal lalle mutun ya dawo da ransa zuwa ga abin da yafi na jin tsoron Allah kun gane ko wallahi tun mu koma ga Allah mu san akwai mutuwa ba wai mu yaudaru da cewa ai mu muna zuwa makaranta muna karanta Qur'ani ba a'a lalle lalle mu ji tsoron Allah mu koma gare shi fi sirri wal alaniya ka ji tsoron Allah a fili ka ji tsoron Allah a boye in kana gaban jama'a ji tsoron Allah in ka kebe ji tsoron Allah bin nadami shadid ka rika nadama matsanancin nadama matsananciyar nadama akan abin da ya gabata wannuzu'u min qabihin ka zare kanka ka fincike kanka ka kubuce wajen aikata dukkan wani abu mummuna ma saka inda ku min hadhihi al-ahlaq annabi shay'un minha ka tabbatar da cewa ka kubuce daga hannun miyagun dabi'u ka jefa kanka akan abin da ya inganta na kyawan dabi'u wa islahu ma yasta'nifuhu fi tuli umrihi daga nan ka gyara abin da kake tunkara na abin da ya rage maka na rayuwarka wallahu azza wa jallal muwaffiqu lidhalika kuma kai ta roƙon Allah domin Allah ta'ala shine mai datar da bawa zuwa ga waɗannan kyawawan ɗabi'u kai ta addu'a Allah ta'ala ya gyara maka ɗabi'unka ya gyara maka halayenka ka zanto ainihin mutumin kirki musamman kana ɗalibin ilimi mai zuwa makaranta Allah ta'ala ya dattatar da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh